الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام الأورا كان درسمنا تفسير القرآن من جرما أتكين سورة الزمر karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta 41 mun ji bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi a kan babu wadda yake da mallakar cutarwa ko amfanarwa idan ba Allah ba hurumi ne na Allah a hannun Allah yake ba wadda Allah ya danka su a hannunsa shi yake gudanar da bayinsa shi yake gudanar da al'amuransu baki ɗaya inna anzalna alayka alkitaba linnasi bilhaqqi Allah ce kuma mun saukar maka da wannan littafi na alqur'ani don mutane Allah ce mun saukar da shi da gaskiya mun saukar da shi a shiryas da bayi a nuna musu tafarkin tsira famani hitada fali nafsihi Allah ya ce wanda ya shiryu ya shiryu ne wa kansa wa man dalla fa inna ma yadillu alaiha wanda ya bata shi ma ya bata ne ma kansa wato ka ɗauki wannan ƙa'ida ce da za ka yi rayuwa a duniya da lahira da ita duk abin da ka yi mai kyau ka yi ne makanka duk abin da ka yi mai muni ka yi ne makanka duk abin da ka aikata mai kyau ka aikata ne makanka duk mummunan abu da ka aikata ka aikata ne makanka domin abin da ka aikata daidai da ƙwayar komayya daidai da ƙwayar zarra za ka same shi a cikin littafin karanan alkiyama babu wani abu duk ƙanƙantansa da za ka yi na daidai face ya zama alkhairi gare ka babu wani abu da za ka yi duk ƙanƙantansa na rashin daidai face ya cutar da kai innaha in taku mithqala habbatin min khardalin ya ya bunayya lukman ya ce ya ɗana innaha kasla hasana aw sayya in takum mithqala habbatin min khardalin yace duk abinda zaka aikata mai kyau ne ko mai muni wannan abin da ka aikatan in daidai da ƙwayar komayya ne daidai da ƙwayar zarra ka aikata abin fatakun fi sakratin sannan laifin ko aikin alkhairin ka aikata shi a cikin wani kurman dutse aufis samawati aufil ardi ko ka aikata a sammai ko a cikin kasai ya atibi Allah Allah zai zo ma da wannan aikin ranar alkiyama shine ma'anan fa mai ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa mai ya'mal mithqala dharratin sharran yara to Allah ce faman ihtada fali nafsihi wanda ya shiryu wa kansa ya shiryuwa kana abu kaza ba kyau abu kaza ba kyau abu kaza ba kyau kana kokarin denawa to wannan denawa da kake wannan tuba da kake yi wannan shiryuwa da kake yi Allah ce wa kanka kake yi wa sannan abubuwa ba kyau kana ta daɗa shiga cikinsu kana ta daɗa kutsawa Allah ce wa kanka kake yi wa Allah ya samu dace to za mu tashi farkon aya ta 42 Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah shi yake karɓar rayuka lokacin da kwanansu ya ƙare a wani gu ya ce ƙul ya tawaffakun malakul mautin da zai wukila bikum ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون Allah ya ce ƙul ka ce musu ya tawaffakun malakul mautin da zai wukila bikum mala'ikan mutuwa da aka wakilta ya dinga karɓar ranku Allah ya ce shi yake karɓar ranku a nan kuma ya ce Allah shi yake karɓar rai ai duka abu ɗaya ne shi ya sa mala'ikan ya karɓi ran saboda ka in ka ce Allah ya karɓa ya yi in ka ce mala'ika ya karɓa ya yi don shi ya yi mu basharan cire rayu jama'a mun fahimta? ai ko waɗanda suka kashe raƙumar annabi salihu alaihi salatu wasalam ai wani shaƙiyi suka nema ya kashe ta wani shaƙiyansu suka nema maras arziki wani ɗan daba suka ce gacen raƙumin da su biya shi je ya kashe ya ɗauki makamin ya kashe a suratul kamar Allah da ya zo ba da labari sai ya ce shi kaɗai ya kashe ta me Allah ya ce mun gane
ونبئهم أن قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر fanadau sahibahum Allah ya ce sai suka kirayi wannan sahibinsu wannan shaƙiyinsu fata'ata fa'aqara ya ɗauki mashi ya soke raƙumar annabi salihu kun ga suratul qamar Allah ya ce shi kadai ya kashe ta amma da yake sa shi aka yi da Allah ya zo hukunci sai ya ce faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha
طه فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها Allah ya ce fakadzabuhu suka karyata annabi salihu fa aqaruha suka soke raƙumar kaga tare da cewa wani aka ɗauka ya je ya kashe ta amma da Allah ya zo sai ce sun kashe ta me yasa saboda hannunsu akwai hannunsu a cikin kisa daidai ne idan kana tafiya kaga ana hanya ka ce gwamna yana aiki in kaga dama ka ce Julius Baga tana buga aiki anan duk ɗaya ne in ka ce Julius Baga na aiki eh ita take aikin in ka ce gwamna na aiki kuma shi ya sa ta jama'a mun fahimta to Allah anan ya ce Allahu ya tawaffal anfusa shi yasa a musulunci idan wani ya ɗauki hayan wani ya je ya yi kisa in ta tashi da wadda ya turan da wadda ya kisan duka da a kashe su Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah shi ke karɓar rayuka lokacin mutuwarsu lokacin da kwanansu ya ƙare wallati lam tamut fi manamiha da wadda kuma kwananta bai ƙare ba a cikin baccinta wadda ya kwanta ya tafi shi ma ya tafi to amma shi ajali bai zo ba Allah ce shi ma ni nake riƙe ran lokacin baccin sai in sake ta koma wadda kuma ajali ya ƙare Allah ce sai ya yi tazarce kawai bacci yana daga cikin aya daga cikin ayoyin Allah wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah manamukum bil-laili wan-nahar baccin da kuke cikin dare da wuni Allah ya ce aya ne daga cikin ayoyin Allah duk yadda mutum yake yana fara bacci duk wannan izzan sai ta subale idan barde ne zai iya koran gari shi daya in yana bacci yaro dan shekara goma sai zo ya yanka shi yalla koi yana zaune yana fara gingidi sai ya tusa bai sani ba eh aya ce daga cikin ayoyin Allah shi kuma Allah ya ce la ta'khudhuhu sinatun wala nawm Allah ya ce ba bacci ba gingadi kullu yawmin huwa fi sha'an ko yaushe duty ake yi ayi wannan ayi wannan a daga wannan a saukar da wannan a warkas da wannan a kwantar da wannan eh Allah kenan Allah ya ce to bacci na daga cikin ayoyin Allah kuma idan da mutum zai wani zubur yana wani aiki inda zai kwanta ya samu wani lokaci yana bacci wannan baccin sai ya zuke duk gajiyar da ke jikinsa idan da ba bacci galabaitar da ɗan adam zai yi ba ɗan kaɗan ba wani baccin yake rasawa sai ya je ya yi ta ganin likita ni'ima ce ko ba ni'ima ba ni'ima ce wallati lam tamut da kuma wacce bata mutu ba fi manamiha a cikin baccinta fayumsiku allati qada alaiha almaut Allah sai ya rike wacce ya zartas da mutuwa akanta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma sai ya sake dayar ita ce wacce kwananta bai kare ba wadda bacci take yi ila ajalin musamman zuwa ga wani lokaci kayyadadde ita ma kafin ajalinta ya zo inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun Allah ya ce a cikin wannan akwai ayoyi ga mutanen da suke da zurfin tunani in ji Allah akwai aya ko ba aya to waye za ka rike ba Allah ba shi ma sai ka samu yana bacci waɗanda suka rike annabi isa alaihi salatu wassalam da mamansa Allah sai ya ce musu kana ya akula ne ta'am Allah ya ce suna cin abinci wadda zai ci abinci bai kamata ya zama abin bauta ba wadda zai ci abinci bai kamata ya zama abin bauta ba to Allah kaɗai yake da iko akan kula da bayinsa ta waɗannan fiskoki inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun Allah ya ce a cikin waɗannan bayanai akwai ayoyi ababen lura ababen ɗaukan wa'azi Allah ce ga mutanen da suke da zurfin tunani Allah ya samu a cikinsu to sai Allah ya ce أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون amittakhadhu min dunillahi shufa'a Allah ce sun riki waɗansu masu ceto ne koma bayan Allah wato daga lokacin da wani ya so ya raba ma Allah abokin tarayya sai kaga Allah ya yarfar da wannan abu walam yakul lahu kufuwan ahad ba wanda zai iya tsayuwa a matsayin allantaka ba wadda zai iya kishiyantan Allah Allah ya ce a mai taka domin dunin lahi shufa'a Allah ya ce sun riƙi waɗansu ababen da za su cece su ne maceta koma bayan Allah ulka ce a walaukanu la yamliku na shay'an wala ya atilun ko da waɗanda suka riƙen ba su iya mallakar komai kuma ba sa iya hankalta Allah ya ce yanzu ko gumaka ne Allah ya ce ko mutane ne ko waɗansu bayi ne wadda ba su da mallakar komai Allah ce a haka da ku rike su ba wadda ya isa ya tashi a filin alkiyama ya ce zai ceto sai Allah ya bashi izini ba wadda za a ceta sai wadda Allah ya yarda a cece shi ai kun ga duka biyu abun dukkan su biyu a hannunsa suke wa zai yi ceto shi zai bada izini wa za a ceta shi zai yarda a ceciwa ne kun ga ai duka biyu suna komawa ne wajensa karka yadda ka yi sakire shi kama ganye ka ɗauka wai wani zai cece ka kaƙi ka tsaya ka yi aiki wallahi da ka sha mamaki da ka sha mamaki ai wallahi malam tun da ka ji annabi adamu a ranar alkiyama yana nafsi nafsi annabi nuhu yana nafsi nafsi annabi adam yana nafsi nafsi annabi ibrahim yana nafsi nafsi annabi musa yana nafsi-nafsi annabi isa yana nafsi-nafsi wallahi ka shafa kanka ruwa kar wani ya yaudare ka kar wani ya yaudare ka kar ka wani ya yaudare ka ce zai je wai ya riƙe hannayen ku ya wuce da ku ha ba mala najeriya ne lahira najeriya ne ka tsaya kawai akan kafanka ka tsaya kawai akan kafanka ka nemi taimakon Allah ka kaskantar da kanka ka kadaita Allah da bauta ka kadaita manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da biyayya kai ta addu'a laifukan ka Allah ya gafarta maka amma kar ka saki gaskiya ka je ka rike ƙarya kar ka saki gaskiya ka je ka rike ƙarya ka tsaya ka kadaita Allah da bauta ka ta Allah da bauta in Allah ya ga dama kai ma sai ya saka cikin wadda da su yi ceto akwai dai sai hana ne? babu wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adhina la ceto bata amfani a gaba ga Allah wani ya ce zai bugi kirji ya tashi ya ceto illa liman adhina la sai ga wadda Allah ya mai izini Allah sai ce wani yi shikenan sai ya ce to to kaga shi Allahn zaka ma da'a shi Allahn zaka kadaita da bauta don ka dace Allah ya ce kul ka ce lillahi shafa'atu jami'a ceto ta Allah ce baki ɗayanta ina jama'a mun ji kullillahi shafa'atu jami'a Allah ce ceto ta Allah ce gaba daya ba wani wanda yake da hannu akai yadda muka faɗa shi zai ba da izini ma wanda zai ceto shi zai yarda da wanda za a ceta ina duka a hannunsa yake Allah ya samu dace Allah ya ce lahu mulku samawati wal ardi mulkin samai da kasai na ga Allah shi kaɗansa thumma ilaihi turja'un sannan zuwa gare shi ake mai da ku ma'ana zuwa ga Allah kuma duk za a mai da bayi duka haka za mu tattara kuma mu koma zuwa ga Allah to sai Allah ya ce وإذا ذكر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون Allah ya ce wa idha zikira Allah wahdahu da zaran an ambaci Allah shi kadai ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah zukatan waɗanda ba su yi imani da lahira ba Allah ya ce sai su tunzura hankalinsu sai ya tashi daga zaran an ambaci Allah wa idha zikira alladhina min dunihi idan aka ambaci wani koma bayan Allah idahum yastabshirun Allah ce sai kaga suna annashuwa amma banda su ji maganan Allah banda su ji maganan Allah wa idha zikira Allah wahdahu Allah ce idan aka ambaci Allah shi kadai ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah zukatan wanda ba su yi imani da lahira ba Allah ce sai su hankalin su sai ya tashi sai su tunzura ransu sai ya ɓaci ba sa so ba sa so duk yadda duk yadda kake ganin kana so ka ji karatun alkur'ani daɗi in an karanta ka yi kabbar in an fassara ka ji daɗi in ka ji ma'anan ka samu natsuwa da kwanciyar hankali wani wallahi yadda ka san ransa da a fitar haka yake ji yanzu ga nan waɗansu jama'a da muke tare da su waɗansu daga waɗansu jihohi ma suka zo sauraron ka saboda suna so su ji wani wallahi yadda ka san wuta haka yake ji baya so haka Allah ya faɗa a suratul hajji ce wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladina kafaru al-munkar آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير Allah ya ce wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin idan an karanta musu ayoyin mu bayyanannu Allah ya ce ta'arifu fi wujuhil ladina kafaru al-munkar Allah ya ce a fiskar kafirai kawai da kaga tashin hankali fiskarsa in ka kalla ta'arifu fi wujuhil ladina kafaru al-munkar Allah ya ce zaka ga inkari zaka ga ki zaka ga kyama a fiskar waɗanda suka kafirce ma Allah ya kaduna ya stuna billazina ya tuluna alaihim ayatina Allah ya ce sukan yi dab da su rufe wadda ke karanta ayoyin da duka ya kaduna ya stuna billazina ya tuluna alaihim ayatina sukan yi dab da su damƙi su kai hari ma wadda yake karanta ayoyin ba su so ba su so kaga wadda yake ji har zai kai farmaki don ya ji ayoyin ai ransa bayi su Allah ce to ana karantawa a fiska kawai a fiska kawai Allah ce zaka gane ba sa so wannan kuma ɗabi'a ce hali ne na kafin duk yadda kake so ka yaudari kanka wai ka ɗauka arna da su yadda da kai wallahi ɓata lokacin ka ba wallahi ɓata lokaci karatu ɗaya yankan wuka Allah ya yi kuma ya gama duk dabaranka kuma wallahi baka zo da wani abu baka isa ka zo da wani abu sun koyan haka ba ba sa so ba su so ba sa so ba su so ba zai yiwu kuma kana rike da addini su so ka duk inda ka ga arna suna hulɗa da kai lafiya kalau wallahi irin rayuwarsu kake yi irin rayuwarsu kake yi amma in dai za ka yi rayuwa ta addini su ga 'ya'yanka za su fita da hijabi su tafi masallaci su dawo 'ya'yanka za su fita da hijabi su tafi makarantar hadda su dawo 'ya'yanka maza za su yi shiga na musulunci su tafi masallaci su dawo wallahi sai sun yi gaba da kai amma idan 'ya'yanku suna hargitsa da nasu makarantanku ɗaya kai ma tare za ku je ku yi cilin da su da sau ina ruwansu da kai ina ruwansu da kai ina ruwansu da kai amma in dai musuluncin sun gan shi a jikinka wallahi sai sun faɗace ka in kaga kuma ba wani abu na tsana ko kyama da suke maka wallahi irin rayuwarsu kake irin rayuwarsu kake amma matukar za su ga 'ya'yanka a tsakaninsu suna rayuwa ta addini kai su ganka kana rayuwar addini ƙarya ne ka ce wai haka kuke da su abu ɗaya ba zai yi ba su kuma dama iya in kana so ka samu sassaucin ka yi rayuwa irin nasu in ji Allah walantar ba an kal yahudu walan nasara hatta ta tabi a millatahun Allah ya ce walantar ba an kal yahudu walan nasara yahudu da nasara ba da su taɓa yadda da kai ba hatta tattabi a millatahum sai ka bi hanyarsu aƙidarsu addininsu tsarin rayuwarsu in ka gaba wannan tsanan to ka binciki kai rayuwarka amma in dai zaka bayyanar da addini in dai zaka nuna kai mai addini ne wallahi ba yadda da ai su soka ba da su soka ba Allah ce ba da su soka ba shi yasa ka'idar da Allah ya bayar in sun yarda a zauna lafiya a yi zaman lafiya ku kyautata musu ku mutunta musu a yi komi na zamantakewan a- a- zamantakewan yau da gobe cikin alkai amma wai su kaunace ka a'a yanzu kan kowa ai ya bayyana mishi wallahi ko hula ce aka ce wannan horon da- hulan da sunan musulunci ne ba sa son ta ko hula ce in dai hular an nasabta mata musulunci wallahi ba sa kaunarta kuma ba wani mai dabaran da ya isa ya zo ba wani mai dabaran da ya isa ya zo ya canza wannan saboda abun a cikin jininsu yake a cikin jininsu yake su amma wannan bayi hana idan sun yarda a zauna lafiya a zauna lafiya لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم قاتلوكم ولم يخرجوكم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين
ka duba addinin adalci na musulunci Allah ya ce la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din Allah bai hane ku ba ga kafiran da basu yake ku akan addinin ku ba walam yukhrijukum min diyarikum basu fidda ku daga gidajen ku suka tilasta muku gudun hijira ba an tabarruhum wa tuksitu ilaihim ku kyautata musu bayi da lafiya yana bukatan magani ku taimaka ku saya mishi magani ku yi musu adalci cikin zamantakewa inna allaha yuhibbul muqsitin Allah yana son masu adalci matukar suka yarda wannan dafin suka danne suka ce a zauna lafiya Allah ce ku zauna lafiya amma dai wai su kaunace ka kar wannan ya yaudare ka kar wannan ya yaudare ka ba zai yiwu ba cewa Allah walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi a millata sautin ƙur'ani sautin ƙur'ani sautin ƙur'ani ba su so wakalar lazina kafaru la tasma'u li hadhal qur'ani wal gawfi تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون wakalar lazina kafaru Allah ya ce kafirai suka ce la tasma'u li hadha alquran kar ku yadda ku saurari alqurani yana damun su ko bai damun su la tasma'u li hadha alquran kar ku yadda ku saurari wannan alqurani wal ghaw fihi ku yi hayaniya in ana karanta shi la'allakum taglibun ko za ku yi galaba a dena yana damun su ko bai damun su yana damun su Allah ya samu dace wa idha dhukira Allah Allah ce idan aka ambaci Allah wahdahu shi kadai ishma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah zukatan waɗanda ba su yi imani da lahira ba sai kyama da tsana Allah ya ce sai ya bayyana a cikin zukatansu zukatan sai hankalinsu ya tashi wa idha dhukira alladhina min dunihi idan kuma aka ambaci wani koma bayan Allah idahum yastabshirun Allah ce sai kansu a cikin far'a da annashuwa shi duk abin da za a yi a kawo maganan wani Allah amma kar a kawo na Allah Eh. Eh, zai su ce maka ɗan zafin kan addini ko sallah baka ce akan lokaci kai dan zafin kan addini in zaka ce abu kaza baki wannan ai zafin kan addini kuma wallahi kai ka rasa shi daɗin me yaji a duniya eh nan zafin kan addini ne wani ne irin wannan garnakakkun yan bokon da ba su san addinin nan ba to shi eh matarsa tana da irin customers irin yara na, na kasuwa da sauransu nan saboda kullun gidan hada-hada ake wannan ya zo ya shiga wannan ya zo ya shiga wata rana ya yi bako to bakon da ya zo sai ya ga wani a tsaye a gefe to ya ɗauka shi yallaɓoi zai gama da wannan kafin ya saurare shi sai ce nun wannan bakon hajiya ne bakon hajiya ne shi ba wani abin nan kawai ta shiga ku shiga kawai ku je ku samu hajiya to wannan ma an ce ba kyau ce wai zafin kan addini a je a samu hajiya Eh, kuma ba ba ruwansa ai a yi hakan yalla oi ba ra'ayinka ba ne Allah ne ya hada ko kai kana so a yi haka Allah ya ce ba yi so dokar ta faro ne daga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam idan akwai waɗanda suka fi kowa tsarki a duniya ai sahabban annabi to su ma Allah ya hana su shiga gidansa sai in da hijabi sai in da shamaki aka tambayi annabi aka ce a fara'aitar hamwa manzala to irin kanin miji yan uwan miji ya ce ai mutuwa kenan Eh, wani kuma kwalik din matarsa ne zai dinga ɗauko mishi ita daga ofis yana kawo mishi ita gida sai in sun iso kofar gida ya fito su gaisa ya ce to na gode shi kenan Eh, wallahi ba zai- Eh, kuma yanzu kaga bayanin da muke yi, shi yana ganin mu ne ba mu san- mu ne ba mu san me muke yi ba to me a ciki Eh, malam wallahi ba zaluncin da zaka makanka a rayuwa kamar ka ki sanin addini su yanzu irin masu wannan tan duk abinda turawa suka yadda rayuwa ne to shi ma ya yadda rayuwa ne kun gani duk abinda turawa suka yadda shi ne rayuwa to shi agunsa shi ne rayuwa addininsa ya yi daidai da shi al'adarsa ta saba wannan dukkan muku shi dai ganin rayuwa ingantacciya Eh, wani kuma abokin yarsa ne yake zuwa gida Eh, zai je ya shiga ɗakin yarinyar Eh, wane ne wannan ta ce daddy friend ɗina ne eh, suna ɗan darasi shi kenan sai su wuce kuma su shiga cikin gida firin ɗinta Eh, in za ta tafi kasuwa ko na bu shi zai raka ta za su ce dadi to bari mu tafi ce to sai kun dawo Eh, yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa eh sosai eh friend ɗinta ne eh yanzu kaga mu abin yana ba mu dariya wallahi su kuma yanzu mu ne muke ba su dariya irin to me a ciki me a ciki Ah, ba baka ga me a ciki ba eh Allah ya samu dace to sai Allah ya ce قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون Kul Allahumma Allah ya ce ka ce ya Allah fatirar samawati wal ardi wadda ya kage halittar samai da kasai alimul gaibi wa shahada ya wadda ya san abin da yake boye da abin da yake bayyane anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yaktalifun Allah kai ne da kai hukunci tsakanin bayinka kan duk abin da suka kasance suna sabani akan sa ranar alkiyama wannan yabo ne da jinjina ga Allah subhanahu wataala to sai Allah ya ce ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما بما عملوا وحاق بهم sake duba وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون Allah ya ce walau anna lillazina zalamu ma fil ardi jami'an inda a ce duk abin da ke bayan ƙasa na waɗanda suka yi zalunci ne jama'a muna fahimta walau anna lillazina zalamu Allah ya ce da a ce zai kasance ga waɗanda suka yi zalunci ma fil ardi jami'an duk abin da ke duniya na arziki duk abin da ke duniya na dukiya wa mithlahu ma'ahu Allah ya ce a zo da kwatankwacinsa tare da shi lafta daubihi min su'il azabi yawmil qiyama Allah ce za su yi fansa da shi saboda mummunar azabar da suka gani ranar alkiyama jama'a mun fahimta inda a ce duk abin da yake duniya arzikin mutum ɗaya ne duk abin da ke duniya mallakar mutum ɗaya ne Allah ya ce idan ya ga mummunar azabar lahira zai iya ɗaukan wannan abun ya bayar don ya fanshi kansa Allah ya ce wa mithlahu ma'ahu kai a daɗo kwatankwacin duniyan a haɗa da wadda yake da shi Allah ya ce zai ba da su gaba ɗaya domin ya fanshi kansa ranar alkiyama ba abin da mutum zai mallaka a ce ya bayar ya kubutar da kansa daga azabar Allah ya ce abin ya yi tsada ba zai bayar ba babu wannan abu ka tsaya ka yi aiki ka ƙaurace ma duk abin da ka san zai zama sanadiyar haɗuwarka da azabar Allah laifuffukanka ka tuba kuma ka gaggauta tuba ka gaggauta komawa zuwa ga Allah ka nemi gafarar Allah akan abin da kai ba daidai ba azabar Allah ba wadda zai iya jure mata ya ce shi ya yarda a je a haka ba zai yi ba Allah ya ce walau anna lillazina zalamu inda a ce na ga waɗanda suka yi zalunci ma fil ardi jami'an abinda ke bayan ƙasa baki ɗaya wa mithlahu ma'ahu da kwatankwacinsa tare da shi lafta dau bihi Allah ce da sun yi fansa da shi min su'il azabi yawmal qiyama na mummunar azaba na ranar alkiyama Allah ce za su yi fansa da shi kamar wani ne ya ce Allah to me ya faru Allah ce wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun ya bayyana musu daga Allah a wannan ranan abinda ba su taba tsammanin haka yake ba wa badalahum min Allah ya bayyana musu daga wajen Allah ma lam yakunu yahtasibun abinda ba su kasance suna tsammanin haka ba duk labarin wuta da kake ji ana wuta wuta wallahi kana jin kamar irin kanun labarun nan ran da mutum ya ga wuta a ranar zai san wuta kamar aljanna ce duk abin da ka ji an faɗa a aljanna wallahi sai ka je kawai fala ta'lamu nafsun ma ukfiya lahum min qurrati a'yunin ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون Allah ya ce falata alamu nafsun ma ukhfiya lakum min qurrati a'yunin ba wata rai da ta san abinda Allah ya boye ma 'yan aljanna ya tanadar musu a gidan aljanna na sanyin ido ba sakamakon abin da suka aikata Allah ce a kwatance Allah ce ba wanda ya isa ya kwatanto annabi ya faɗa a hadisi ya ce Allah ya tattala ya tanada a cikin gidan aljanna abinda ido bai taɓa gani ba abinda kunne bai taba jin labarinsa ba abinda a tunani bai taba faduwa a zuciyar dan adam ba duk da kake ji a qur'ani ana wa akwabun mawdu'a ga cups a ajiye wanda za a yi shaye-shaye a gidan aljanna an ce kofi ne kawai don ka gane abu ne da ake zuba ruwa a ciki amma ba kofi ne irin kofin da tunaninka zai kai ba annabi ya ce akwai wata 'yar bulala haka wata 'yar kamar dorina haka da ake dan makalewa a jikin bangon gidan aljanna wadda dan aljanna zai dauka kawai yana irin dan wasa da ita nan ne annabi ya ce wannan bulalan inda za a kasa duniya da abun da ke cikin duniya ba zai sayi wannan bulalan ba ba fa gado ba in ka ji ana maganan cewa matan aljanna matan aljanna kana ji ne kawai alhaji aliyu eh eh hurun in eh eh in ka ji an ce gado in ka ji an ce to haka bangaren azaba Allah ya tsare mu Allah ya ce badalakum min Allah ma lam yakunu yahtasibun wa badalakum sayyi'atu ma kasabu zai bayyana gare su sakamakon munanan ayyukan da suka aikata wa haka bihin makanu bihi yastahzi'un zai sauka a kansu abinda suka kasance suna isgile da shi to haka azaba take duk yadda dan wuta yake kawo ta a ransa sai ya ga wutan sai ya ga abun ya wuce yadda yake zato Allah ya tsare mu daga wuta sai Allah ya ce فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين منهم قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين Allah ya ce fa'iza matsal insana durrun idan cututtuka suka shafi ɗan adam matsaloli damuwa suka addabi ɗan adam da ana Allah ya ce sai ya yi ta roƙonmu kun ga irin waccar aya da muka karanta a baya thumma idza kawwalnahu ni'matan minna idan muka canza mishi wannan cuta ko matsala Allah ya ce da wata ni'ima daga wajenmu kala sai ya ce innama utituhu ala ilmin an ban wannan ni'iman ne saboda ilimina ka san shi wanda bai san Allah ba gani yake duk abin da ya samu a rayuwa baiwarsa da basirarsa ne bai san ba haka bane ba ni'ima ce ta Allah iliminka basirarka da duk baiwar da kake da ita sababi ne ba wannan ilimin ke ba da abun ba sababi ne zai iya yiwa kana da ilimin kuma ya zan baka samu ba ba ka ganin za ka je jami'a ka samu farfeso ko wani babban doktor da yake karantar da harkokin da suka shafi tattalin arziki ma ka samu yana wata bakwai bayi da albashi haka ne duk wani abu da ya shafi shige da fice kwararre ne a wannan harkar duk wani abu da in za a yi jawabi a game da abin da ya shafi tattalin arziki sai an yi shawara da shi sai an ce ya zo ya yi fashin baki ya yi fashin bakin motarsa kuma ta ɓaci bayi da kudin gyara haka ne don kana da ilimi a harkar tattalin arziki shikenan sai ka yi arziki sai ka samu wani kuma ko firamare bai taɓa zuwa ba yana da tireloli ɗari haka ne ko ba haka ba haka ne to shi ilimin sababi ne kakan iya mallakarsa sai ya zam kuma abin da ake samun baka samu wannan kuma Allah haka yake to karka ɗauka in ka samu ilimin wani abu shine dalili akan ka mallaki abun ko da ta hanyar ilimin ka samu to samun abun ka mai da shi wajen Allah kar ka mai da shi gun wannan ilimin jama'a mun fahimta haka karu ne ya ce mutanensa zuwa suka suka mai nasiha وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله
ƙaruna lokacin da Allah ya azurta shi da wannan dukiya to sai fara taka mutane da walakanta mutane kafirce ma Allah sai waɗansu jama'a daga cikin waɗanda ake tare sai suka zo suka sami ƙaruna suka mai nasiya na farko suka ce mishi wa butage fi ma a takallahu daral akira ka nemi gidan lahira da wannan abin da Allah ya baka wa butage fi ma a takallahu daral akira ka nema da wannan arziki da Allah ya ma ka nemi gidan lahira walatansa nasibaka minad duniya kar ka manta da rabonka na gidan duniya ma'ana duk abin da Allah ya halatta ma kai amfani da shi amma dai yalla boy dukiyan nan a nemi lahira da ita wala tabgil fasada fil ardi ko wa ahsin kama ahsana Allah ilayk suka ce a kyautata wa bayin Allah kamar yadda Allah ya kyautata maka yadda Allah ya maka wannan walwala da dukiya suka ce mishi a sa mutane a cikin walwala wa ahsin ka kyautata ka taimaki bayin Allah kama ahsanallahu ilayka kamar yadda Allah ya kyautata maka wala tabgil fasada fil ardi karka nemi yin barna a bayan kasa karka yi amfani da dukiyarka wajen barna a bayan kasa inna Allah la yuhibbul farihin ko inna Allah la yuhibbul mufsidin suka ce Allah bai son masu barna karshe dai suka yi tamshi jawabai ƙarshe sai ce musu innama utituhu ala ilmin inni ya ce kuna ta wani lissafi wabtagi fi ma a takallahu Allah ne ya bani ce innama utituhu ala ilmin inni ya ce ƙwarewa ta a harkar shige da fice na kuɗi tattalin arziki ilimi na game da harkar kasuwanci ya sa na samun kuɗi na kuna ta cewa Allah ya ban yaban ba tashi na yi ba ƙarshe dukiyar tare suka tafi tare aka halakar da su duk abin da ya taso kame da shi zuwa ga Allah karka dinga alfahari da wani abu karka dinga alfahari da wani abu da ka samu duk abin da ka samu ko da wani yunkuri kai Allah ya taimake ka to in ka zo bayyana ni'imar ka mai da ita zuwa ga Allah wannan abin da kake gadara shine ya zama sababin ka samu din akwai dubbai irinka suna da wannan matsayin kan ba su samu abin da yake hannun kan haka ne ko ba haka ba haka ne akwai dubbai sun karanta abin da ka karanta amma ba su samu matsayi irin naka ba Allah ya ce wa idha masal insana durrun idan cuta ta shafi dan adam da ana Allah ya ce sai ya roƙe mu thumma idha qawwalnahu ni'matan minna sannan idan muka canza mishi da ni'ima daga wajen mu kada sai ce innama utituhu ala ilmin an ban wannan ni'imar ce a bisa ilimi ƙwarewa na da gogewa na yasa na samu wannan abin da yake hannuna bal hiya fitnatun Allah ya ce a'a jarrabawa ce fitina ce wannan abun da ka gani a hannunka jarrabawa ne amin amin wani kasan duk ni'imar da Allah ya mishi bayi iya gane jarrabawa ce ba mun karanta kisar annabi Suleiman ba lokacin da ya bashi dama a bayan ƙasa sai ce jarrabawa ce Allah ya mu zan yi godiya ko kuma zan butulce duk damar da ka samu na'am irin baiwar da Allah ya ma annabi Suleiman sai ce wannan jarrabawa ce daga ubangiji ya gwada ni zan yi godiya ko zan yi butulci ya ce jarrabawa ce haka ne wani za ka samu da ƙyar da ƙyar da ƙyar zai yi ta buga-buga ya nemi aiki can ya nemi aiki can wani lokaci sai ya dace sai ya ɗauke shi lecturing a wata jami'a wannan ni'ima da allah ya mishi sai ya fara amfani da ita yana bin 'ya'yan mutane Allah ni'ima ya mishi hanyar abinci ya bashi wannan ni'iman ita shi kuma da ita ce zai zama makami na walakanta 'ya'yan jama'a ko tozarta 'ya'yan jama'a bai yi godiya ma Allah ba eh bai yi godiya ma Allah ba abinda ya kamata duk wanda Allah ya sako shi a karkashin ka to yayi kuka yayi jimamin rabuwa da kai kar yayi farin ciki yau sun rabu da rakai kar ka yadda duk wanda Allah ya sa su a karkashin ka ka dinga saukar da fukafukai na jin kai gare su ba dabararka ta sa Allah ya ɗaga ka a kansu to amma wani yana samun wannan damar to ta zama makami idan a ofis ne zai iya kiran wadda ya kusa haihuwarsa a ofis ya zazzage shi ya zazzage shi idan alhaji ne a kasuwa zai iya tara yaran gidansa gaba ɗaya ya ɗuɗɗura musu a sha suna ji wani a cikin suna kai haƙuri alhaji Allah ya huce zuciyarka Allah ku aka ba alhaji baka san yadda abin yake ba amma inda nisan kwana da ka gane inda nisan kwana da ka gane mutane nawa suka riƙe manyan ma'aikatu su ne wuka su ne nama yau sun yi ritaya sun bar ma'aikatar suna neman alfarma ma 'ya'yansu ko wasunsu a ma'aikatar wadda suke kan kujeran sun ƙi saurare su ya ga wadda yanzu yake ofishin da ya barin ma wadda ke kan kujeran yaƙi shi ma wadda yake kai ɗin zai fita ko bai zai fita ba ka bi a hankali duk lokacin da Allah ya ma wata ni'ima godiya ma Allah shine kyautatawa bayin Allah shi Allah yana daga cikin abin da za ka yi kima a gunsa yaga waɗannan bayinsan kana kimanta su kana taimaka musu kana girmama su kana mutunta su matukar za ka walakanta mishi bayinsa ba za ka zauna lafiya ba ba za ka zauna lafiya matukar za ka walakanta mishi bayansa ba za ka zauna lafiya wani daga cikin irin waɗannan manyan da Allah ya sanya shi mutumin kirki babba ne sosai ko breakfast da yake yi a ofis haka zai kira duk masinjojin da sauransu kowa a zo a haɗu a yi breakfast wannan na noke ce ka sake ciki ni mutum ne kai mutum a yi breakfast a ci abinci kowa ya je kawon bakin aikinsa wata mai aikin gidansa wanke-wanke take a gidansa sai aka mata rasuwa mahaifinta ya rasu yana ƙauye ya ɗauki motoci aka shiga ƙauyen can lungu an je musu ta'aziyya a ƙauyen ana cewa tana aiki a gidan wane a hakan ma ana ƙaryatawa ƙarya ne yau sai ga wanin a ƙauyensu ya zo ta'aziyya sai ta fashe da kuka haka ake yi a gama lafiya yan labon haka ake a gama lafiya kar ka ɗauki abun da zafi duniya ta yi maganin su fir'auna ma eh duniya ta yi maganin su fir'auna gagga gagga sun wuce gagga gagga masu imani da kafiran duka sun wuce ka duba mulki ilin na zulkarnain ya wuce irin mulkin annabi dawud ya wuce irin mulkin annabi suleiman ya wuce irin mulkin tubba ya wuce to su fir'auna da su hamana da su karuna ma sun wuce ka bi a hankali ka bi a hankali Allah ya ce bal hiya fitnatun Allah ya ce bari fitina ce jarrabawa ce walakin na aktharahum la ya'lamun Allah ya ce mafi yawan su ne ba su sani ba qad qala alladhina min qablihim Allah yace ai waɗanda suka gabace su ma sun faɗi irin wannan maganan ba irin su karuna kenan ba fama agana anhum ma kanu yaksibun Allah yace bai amfane su da komai ba abinda suka kasance suna aikatawa suna tarawa dukiyar gaba ɗaya Allah ya ce lokacin da muka zo kama su bata amfane su ba fa asabahum sayyi'atu ma kasabu Allah ya ce sai sakamakon munanan ayyukansu Allah ya ce sai ya same su wallazina zalamu min haula waɗanda suka yi zalunci daga cikin su ma waɗannan kafiran makka ko na al'ummarka sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu su ma sakamakon munanan ayyukansu zai sauka a kansu zai shafe su wa makum bi mu'jizin Allah ce su ba masu iya gagaran Allah bane akwai da zai gagari Allah ne babu Allah ya samu dace jama'a sai mu kwana anan sai kuma gobe in Allah ya kai mu sai mu dora فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Thank you.